assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau yau talata sha shida ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da ashirin da ɗaya ga watan mai miladiya dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya tafsir na maulan musayib alfaidati shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a a karamakallahu bismillah.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna cikin juz'u sani a cikin period tafsir shafi na 77 cikin suratul nisa'i zamu tashi aya ta 148 malam muhammad muktar zai ja mana baki shehin mu sheikh ibrahim mansur imam zai mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبجلال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المهدي وامتع به بنظرة تأتي لنا في السفر يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما آه. a cikin wannan aya ko kuma mu ce wannan aya tana daga cikin bangaren ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala yake mana magana akan hibzul iman mun kare hibzul lisan hibzul abdan hibzul adyan hibzul ansab to kuma yanzu mun shigo bangaren hibzul iman wato kiyaye imani yana da alamar cewa zuciya ta yi kyau zuciya ta yi tsarki zuciya ta tsaftata daga riya da munafunci a gabawa ya sifantu da makarimul akhlaq alamar bawa babu ya a zuciyar shi babu munafunci a zuciyarsa to a ga ya ɗauki ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kwalliya da su wa ومن بصفات المصطفى آل كله حياة وموتا نال إذا مبجلا saboda haka wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana babu laifi idan an zalunce ka ka rama daidai yadda aka yi ma in ba za ka iya rama ba ka faɗi ka kausan magana babu laifi in an zalunce ka ka rama daidai yadda aka yi maka idan ba za ka iya rama ba ka faɗi ka kausan magana akan wanda ya zalunce ka kuma ba laifi kai masa addu'a akan wannan zaluntar ka dai sai dai ba haka Allah yake so ba ba haka Allah yake so shi Allah tabaraka ta'ala abin da yake so shine a yi hakuri a yaji shine ainihin abin da Allah yake so amma idan baka da ƙarfi imanin ka bai da ƙarfi kai komai sai ka rama to shi kenan rama daidai yadda aka yi maka in ba za ka yi rama ba duk da ka zauna ka faɗa ka kausar magana ce amma wani azzari ne wani eh me ma cuta ta yi ka zai mun ka faɗa abin da ya maka fa man yi tada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum duk mutumin da wato ya yi muku shishigi to kuma ku yi masa shishigi kwatankwacin irin shishigin da ya muku wanda ya ma ta'addanci kai ma yi ba ta'addanci amma daidai da ta'addancin da yawa kar ka wuce gona da yi to Allah tabaraka ta'ala ya yi umarni cewa Allah baya son mummunar magana faɗin mummunar magana amma wanda aka zalunce shi shi in yayi to babu ne to amma kuma idan aka zalunce ka har karama ko kuma ka kasa rama kake faɗin kakkausar magana to yana gwada cewa ba ka san Allah ba kuma yana gwada cewa ba ka da makarin akhlaq ba ka da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an halicci duniya da lahira dan shi amma an je fagen daga an karya mar haƙori har an fasa mar goshi an kashe masoyansa amma ba jin da cewa yake Allahumma gadir li qaumi fa innahu la ya'lamun Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamun Allah gafarta wa jama'a ta ba san da bane Allah ka shiryar da jama'a ta ba san da bane wannan shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so domin bayan Allah suna cewa wa ma ka muna fika zahara ala fika wa ma ka muna fika zahara ala fika duk abin da ya koyi a cikin zuciyarka shi zai dinga bayyana a bakin in kana so ka san mutum ka dinga sauraron abin da ke fitowa daga bakin shi abin da ka yana faɗa din nan cikin zuciyarka wannan abin shi ke cunkus a ciki saboda walbalin da yiwu ya kharju da ba ta rubi ila da rabbi wanda zai khabusa la ya kharju illa na kida shi da zaka ji yana faɗi wa ma fika مما فيك يبدو فصحا وداع حديثي للسرير مساكنا قالوا وما فيك abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka mimma fika ko kuma wa ma fika abin da ke fitowa daga bakinka mimma fika shi ne abin da ya ɓoye a cikin zuciyarka wadaha hadisi ni ko manzo Allah shi ne koyi a cikin zuciyata shi yasa ya zama shi ne zance na lissani ga abokin jiran misali na ina mai tattaunawa ce kai kuma abin da ya taru a zuciyarka su ne yan kwallo yan mata yan siyasa kuɗi labaran banza duk mutum da kaga labaransa ka rinka sauraron mutum kullum maganar da kaga ya saba yi wallahi ita ce a zuciyarsa ko wani ke bakawa da wata sifa kullum wannan sifar to akan da yake abinda mutum yake kai shi ke zuwa bakinsa kullum shi yasa ba a so idan zuciya ta yi kyau idan wawaye mutane da sakararru da yan duniya da yan banza su faɗi magana banza irin su karkara mai irin ta faɗi irin ta ka shi ne alheri su sharri suka yi kai magana alheri wai annabi isa alayhi salam an bi shi ana zagin shi ana zagin babarsa shi kuma yana Allah ya gafarta muku Allah ya sa ku aljanna Allah ya kiyaye ku sai hawa da suka ce haba ruhu lahi zagin ka suke sai sai ce to me zan ci suka ce karama ma sai ce ai abin da yake zuciya ta ne ke fitowa su kuma abin da yake zuciyarsu ne ke fitowa saboda wa ma bika min ma bika yabdu mufassan wa daha hadisi lissaniri musalina wa ma kamuna bika zahara ala bika don abin da ya koyi a zuciyarka shi zai rika bayyana a bakinka to kuma sufaye Allah ya kara musu yadda suna cewa azzalimu nadimun wa in madahawun nasu azzalimi ko yau ko gobe sai yayi nadama ko da mutane suna yaban shi azzalimi wanda ya zalunci dole sai ya ci yatsa ko a duniya ko a kabari ko a lahira kuma ko da mutane sun taru suna nuna abin da ya yi yayi daidai suna yaban shi suna goya mai baya suna ziga shi to kuma wal mazlum salimun wa in zammahu nas shi kuma wanda aka zalunta sai ya zauna lafiya ko a duniya ko a kabari ko a lahira ko da mutane suna zargin shi azzalimi wanda ya zalunci ko mutane sun yabe shi wallahi ya ji ya sai ya yi nadama ko yau ko gobe wanda aka zalunta ko ana mai dariya ana kazafi ana sharri suka ce ba komai zai kubuta daga dukkan masifa ko a duniya ko a lahira suka ce husnul hulki intimalul aza wa qillatul gara wa basul wali wa tibul kalam ma'anan manyan dabi'u kyawawan dabi'u da ake shi ana magana din nan to wato su ne ɗaukar cutar halitta da karancin fushi da sakin fuska karancin fushi sakin fuska ɗaukar cutar halitta sannan kyakkyawar magana magana mummuna ta fito daga bakin makiyinka to kai kuma magana kyakkyawa ta fito daga bakinka na ka tambaye ka me yasa ka ce to kai alheri ka sani akan shi shi kuma sharri ya sani akan ka kowa ya faɗi nashi kawai ba ya kuskure ba kowa ya faɗi abin da ya iya ne to shi yasa yana da sha'anin halar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga dukkan wanda yake so shi gabatar Allah ya zama mai tsarkin zuciya mai ladabi in ka saba kunduma sha ka saba zagi ka saba faɗin kalaman maganganu da miyagun maganganu to idan ka shiga bayan Allah ma yin irin su za ka yi in ko kai irin su to salbu da dardu za ka haife su shi yasa halawar ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ka shige ta to kana duniya to ka shiga aljanna aljanna kala biyu ne wani man kawo makamar bili jannata yi jannatul zakari wa jannatul ma'arif aljannar yan mata da aljannar sanin Allah saboda idan kana so ka shiga bayan Allah to ka gyara irin maganganunka kar ka ce ko ya kai ma sai ka rama kar ka ce ko wanda ya faɗi mummunan magana a kanka sai ka faɗa mai mummunan magana a mutum ya zage ka kan zo dubo shi kyawawan ayyukan sa kuma sai ka faɗa mutum ya faɗi mummunan magana a kanka kai kuma sai ka duba ka kai to wani yau wani ne yau amma wani ba wani mai kyauta ne wani a wani ai akwai akwai kula da sallah kai wani ai akwai kaza shi ne ta zaɓo miyagu kazamai yana faɗa kai ke ta zaɓo kyawawa tsaftata kana faɗa za ka gaji abin da ka faɗa zai gaji abin da ya faɗa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin sifar ta aljanna zaka je na cewa la yasmu bi biya la gawan wala tatima illa qilan salaman salama to wanda ya shiga bayan Allah salamun salamun zaka yi shi yasa sifar bayin Allah na gari zaka ji Allah na faɗi wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama Karka ce wani ya ce wai kai gani, wani ya ce ma mushiki, wani ya ce ma zindiki, wani ya ce ma fasiki, wani ita ba iman almumin da alil mumin wata kila ma duk ya kalla ya ga kanshi shi ne ɗauka kai ne bare kuwa kai ma da ka duba in ka kunduma to kai ma ka san wanda ka kunduma ba so da ka kullum kai ka kalli wani in ka kika ka ce amma kyakkyawan mutum bawon Allah na gari wani tarihi kanka ne shi ma wancan da ya duba ya faɗi ɓatarci shi ma kansa shi ne anan Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i Allah baya son bayyanar da mummuna min al-qawli daga magana Allah baya son bayyanar da mummunan magana faɗin magana wanda take mummuna ko faɗin aibin mutum ko faɗin wani halin mutum mara kyau ko zagi ko batanci ko kanabi ko kaki ko shari duk abin da ka san idan an ji kai yana iya yin ciwo saboda muni kar a ji shi a bakin sai Allah ce illa man zulima sai dai wanda aka zalunta na yi da shi ya bara to cutar ka kai an zalunce shi shi kenan ya dan dukkura sai ya dan kukkun ma kaɗan kenan sai a wuce wuri amma idan ya yafi kuma to ya yafi amma ka san abin ya taru ya taru ya taru wani lokaci sai ka ga wasu manya-manyan ashariya su fito wannan ashariya a wannan lokacin zikirori amma ga zuciyar sa'i an sa mai bakin ciki ya yi yawa a zuciya zuciyar ta yi kunci in ya ɗan dukkura shi kenan sai zuciyar sai kwafati sai Allah ya kace bi shi kenan su mutane kullum su ya ji a sha su kuma mala'iku sun ji zai sun ji sun ji zikiri Allah ma da sun ji zikiri saboda bai yi zagin dan kansa ba bai yi zagin dan duniya ba don salihi in dai na Allah ne baya yin fushi har ya faɗi kakkausar magana sai in abin ya shafa Allah amma da ya salihi ya wata magana wai dan kawai shi abin ya shafa sai in ya shafa addinin Allah ya taɓa addinin shi kuma abin ya shafe shi to dole ya magana sababin nuzuriha shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arba wa annabi yayi yace sababin saukar wannan aya sabbar rajulin Abubakar Siddiq wani mutum ne ya zage sai na Abubakar Siddiq Allah ya kara mai yadda fi majalisin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a wuri akai ba a gaban annabi Manzana sallallahu alaihi wasallam yana zaune mutumin ya zo ya zage sai na Abubakar sai na baka ya kalli manzo Allah sai ga annabi ya sun kai da kai yana murmushi mutum ya ƙara zagin sa sai na baka da rama bai sake kallon annabi sai ga annabi yana murmushi ai da mutum ya sake duro na uku shi ma sai na baka sai kundima markau a yana zagi yana ramawa sai annabi ya tashi ransa a ci sai na baka ya bi shi ci a rasulullah mutum ne ya zage ni na ɗaya baka ce ko ba rama ba na biyu baka ce ko ni ma ba rama ba na uku na rama kuma sai na kayi miki ka ta yi ta ba shi ne ba lokacin da yake zagin ka malaika jibril ne a bayan kai na rama ma duk wanda jibril ya zage shi ba wuta zaki shi yake rama maka shi yasa nake murmushi shi kuma babu mutum bai sani ba yana tsokano masifa kana rama sai jibril ya tashi sai koma wurin Allah ni ma shi ne na tashi amma ba wai na yi farin ciki da zagin da yake maka bai alho to shi ne shi wajen da ta lalu ce a wato wani mutum ne ya zagi sanin abakar bi majalisun da isu la sallama a majan a mazaunin annabi sallallahu alaihi wasallam falan ya rubda ayayi sai na bakar bi maida masa zagin ba fa sabbahu saniyan sai kara zagin sa karo na biyu falan ya rubda alayhi sai na bakar bi rama ba wa sabbahu salisan ya zagi sai na bakar karo na uku fa radda alayhi sai sai na bakar sai ya rama to da ya rama fa kamal mustafa sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wurin wani sarrafa an majalisi ya tashi ya bar wannan mazauni fa adrakahu Abu Bakr sai sai na bakar ya ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya ya ce masa ar-rajulu takallama li miraran mutumin nan ya zage ni da yawa ولم أتكلم بنتي بشي أفهم با ولما تكلمت ذهبت عنا أما إنا راما سيكتاش كرم لوكتي kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce lamma takatta kana yaruddu ankal malaku lokacin da yake zage ka kai shiru din nan malaika jibril da yake rama maka wannan ma takallamta in tarafal malaku lokacin da ka rama sai mala'ikan ya tashi waja'a shaytan sai shaytan ya zo wurin wa ana la ujalisu ni ko bana zama da shaytan fan sarabtu ni ma sai na tashi na wuce kana zarar hajji aya to kun ji dalilin saukar wannan aya la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima misla abi bakari Allah baya son bayyanar da mummunan magana ta kausa mara daɗi kazaniya illa man zulima sai dai daga bakin wanda aka zalunce shi misla abi bakari kamar misalin sai na bakar siddiqu Allah ya kara mai yadda al-insanu shi mutum mamnu'un min al-jahri bis-su'i Allah ya hana shi daga ya dinga bayyanar da mummuna kowane irin abu mummuna kaulan abin nan magana ne wa filan koko abin nan aiki ne illa bi haƙƙin zalimi sai dai haƙƙin azzalimi haƙƙin azzalimi idan mutum azzalimi to shi kenan ka faɗa ka faɗa cewa azzalimi ne kuma in yi zalincin karama in za ka iya idan zalama ka insani idan mutum ya zalunce ka falaka an ta takallama fi zulmi babu ne idan kai magana akan zalunci ba kuskure ba ko da misali mutumin babba ne ana ganin kimarsa waɗanda suke birsa suna ganin kamar wani mutum ne shi to a zalimi ne dai so kai babu ne ka faɗa su suna ganin kimarsa kai kuma kai kafin zalunta ka dai ba ne kin ka wadata cewa na zalimi ne ba ba ƙarami ba saboda da ya zama zalin saboda kaza da kaza da kaza da kaza wallahi ku yi hatara yadda in zalunce ni haka kuma yau da gobe wallahi ya zalunce ku saboda ɗabi'a shi ce zalunci da an tabbula shi ne ka ce fulani wani tare kamari ya ta samu kuɗi wani azzalimi na yadda da shi na alisha ɗaki na amma ya bashi min kuɗi kar ka yadda da shi zai kwashe ma kuɗi fulani fa'alali wani ya aikata mini kaza laita bi haza zambo in kamar wannan ba ka yi zunubi ba saboda mutumin azzalimi mugu aw ko kuma idza kana al-insanu yartakibu bil adl ko kuma idan mutum yana haihaye ma bid'a yana saba wa sunna aw dalalatan ko yana aikata wani wato aiki irin na bata aw fiskal ko kuma fasikanci wa khala'a jilbaban hayali sai ya tubewa wuyansa alkyabbar kunya duk mutumin da ya cire malin malin ɗin kunya to dan ka sa mai sun da yake wulakanci ba ko Allah ma da mutum ne ba ya cire alkyabbar kunya kala da sun da yake wulakanci ba ya ka sa mai ba shi ke nan bayan kamar khala a jilbabar hayati duk wanda ya cire kansa wato alkyabbar kunya fara yi mata rabu in an yi magana sa mummuna ba kullum sa kai ba saboda ba a jin kunya zai iya shan giya ya zo a bige zai iya zuwa ya wuce da mace zai iya zuwa ya tara mata a ɗakinsa zai iya zuwa ya haura katanga a shiga gidan mutane zai iya yin ƙarya ƙarya da kuma kowa ya san ƙarya ce saboda ta ratsa shi to idan ka ji a mutane a wani yana zuwa wurin ku ne yana zuwa ku hankali da shi mugun makayyaci in ba ka zai haɗa ku faɗa da jama'a duk abin da wani ya zo wurin ku ya faɗa wallahi ƙarya yake domin makayyaci au dama wani yana zuwa wurin ku ne yana zuwa wurin a ku hankali da shi dan mugun magulmaci ne ya saba fira da mata mata ne kawayensa in har kuna yarda da irin maganganunsa kun shiga uku sai ya lalata lamarin ku gaba ɗaya wannan sai aka kai kuskure ba ba kai kuskure ba ko kuma dama wani na zuwa gidajen kure wani ya ɗafi hankali shi mara kunya ya rena uwarsa ya rena ubansa a gabana suna magana yana zan fara musu baki zai lalata muku yaya to wannan duka ba gulma ba ne ɗabi'arsa ce kabara saboda haka idan mutum yana da wata mummunar ɗabi'a wa na aikata bid'a ko kuma ƙasa ko fasikanci sannan ya cire ma wuyansa alkyabbar kunya to shi kenan ka faɗa wa jama'a wannan ba gulmar ta kai ba saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa uskurul fasika bima fihi likai yahdaru ku ambaci fasiki da abin da yake aikata domin mutane su kiyaye shi wa min al-jahl bisu'i sannan yana daga bayyanar da mummuna min al-qawli na daga magana allazi yajuzu wanda ya halatta kaga dai anan Allah ya ga maka cewa Allah bai yarda a dinga fadin a dinga bayyana da mummunan magana ba ko kakkausan magana ko illa man zulima to amma shi wa radiyallahu ta'ala ya ce bari ka ji a cikin munanan maganganun da ya halatta a faɗa shine abaihu idza lam yukra ba ko ni ya zo ya sauka a masauki ba girmama shi ba ya faɗa shi ma ba gulma bai duk bakon da ya zo ya sauka a mazauki ba girma ba shi ba ya juzu an ya sifa mudifahu bi annahu ghayra mukrimin lidayhi duk bakon da ya zo ya sauka ana kawo masa busassan tuwo da miya ta yi yayi kuma miyan kuka kuma ba masauki sai tabarma sannan zauren da aka sauke shi ma kullum yara da sun goyon kwallo a ciki to idan ya je wani wuri ya faɗa a ashe wani haka yake wani zai girmama baki a wani zai zai zai girmama baki to shi ma wannan ba mummunan magana ba ce wannan gaskiya ne la yuhibbullahu jihar Allah baya son bayyanarwa la yusibu Allah baya ba da lada alal jahil bisuli a bisa bayyanar da mummuna bal yu aqwa ya kai marmari Allah yana azabtar da mutum ya faɗi mummunan magana Allah bai ba da lada dan ka bari mummunan magana sai yi azaba min alqawli wato wannan mummuna daga zance ne illa man zulima sai ne wanda aka zalunta fala yu'akhidhu bil jahili Allah ba zai kama shi ba dan ya dan ya bayyana da mummunan magana amma fa ba lada kuma a ba lada dan ka dauka kuma akwai lada ba lada ba za a azabtar da kai ba amma baka samu komai ba wa kana Allah Allah ya kasance sami'an mai ji ne lima yuqalu da abin da ake faɗa alima kuma Allah masani ne bi ma yu'an da abin da ake aikatawa la yuhul jahara shehu radiyallahu ta'ala anhu ba wa annabi ali yace Allah bai san bayyanarwa bi su'i min alqawli da mummunan magana Allah bai so a dinga bayyanar da mummunan magana idan mutum yana da wata ɗabi'a mummuna in dai ba fitowa fili yayi ya cire diga kunya ba yana yin abin da koyi Allah bai so a bayyanar da ita Allah bai so a bayyanar da ita domin idan mutum yana aikata wani abu mummuna a koyi kuma yana da wata daraja ko yana da wata kima idan ka faɗa to waɗanda za su koyi wannan ɗabi'a da yawa to za su ga to wani ma zai yin kaza shi ba komai kai kuma ka ɗauka ka ɓata shi wasu ka ɓata da yawa shi ko ɓoyewa ma yake bai don ya sani kai kuma ka zo ka yaya ta to shi yasa Allah baya so a rika bayyanarwa da mummunan magana لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله باتو بيّن تممونا مغنى في حق الأوالي واتو أحق الأماوا كينا أحق الأماوا سوني المسلمين الله يجيسو علينا فتن كذاما مغنغن مغنغن مرسى مرسى داني ولا يحب التحدث به في النفس في حق الخواتي سوء أماوا دباكي الله يجيسو سبحانه أماوا ما musulmi ordinary ba a so ya dinga faɗin maganganu wani mashayin giya ne wani mai mazinaci ne wani ɓarawo ne wani ɗan caca ne wani kaza ne ba kyau a dinga bayyana da munanan maganganu da baki a haƙƙin musulmi amma a haƙƙin hasawa kuma wanda su ne muminai su kuma a zuciya ma Allah bai so su ba ka san kowane mutum na ce shi ba na ka ce muminai su daga hannu da yawa wanda za su daga hannu amma ana gaya maka ayyukan muminai sai ka sauke da kanka Allah mala to yanzu an ce maka musulmi bannari Allah zai so ya rika bayyanar da mummunan magana da harshe shi ko muni ba wai sai ya faɗa da baki ba ne faɗa a zuciyarsa shi da zuciyarsa ma su yi Allah zai fushi ka ji ba maqamul iman قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا saboda mukamin imani yana da girma sosai sau da ka su ammawa Allah bai so su dinga faɗin munanan maganganu da bakinsu su kuma hassawa muminai Allah baya so su dinga bayyanar da munanan maganganu a cikin zuciyoyinsu ka zauna kana tunani aiwa ne kaza ne aiwa ne kaza ne ko kuma haka kawai ya shigo wuri sai kawai abin da ya ce ga yanan ga yanan mashayin banza ga yanan mazanaci banza ga yanan barawo ga yanan dan caca yanzu yanzu sai Allah ya yanke alaka da kwarai kuwa so za ka duk mutum da yake so ya taimaka abu imani to ya bar Allah ya tabbata a zuciyar shi ya daina sa mutane kuma ya daina zuwa ciwo labaran mutane ba zai dinga ganin su kalamai yawan jin labarin mutum shi ne zai sa har karka ganin sa mummuna amma da ba ka san su ni ka sani bawan Allah kawai kai ba ka san komai akan shi ba amma matukar za ka rika zama a majalisa ana yanko labarai iri iri a bata wannan a gama a shiga a bata wancan to shi kenan Allah ba zai tabbata a zuciyarka ba sai dai kazaman maganganu za su tabbata a zuciyarka to ka ji wannan haƙƙin muminai kenan su ko musulai wala yuhibbu an ya khadura bil bari fi haqqi khawasil khawasi shi mumi shi musulmi ba a so ya faɗa da baki ce wane kaza ne shi kuma mumi ba a so ya ga mutum ya shigo ya faɗa a zuciyar sai ce ga ɗan iskar nan ya zo Allah ya sa masa shi kuma mutumi arihi kenan shi ba a so ko tunani ya karsu a zuciyar shi wata rana ma ya tuna cewa wani kaza ne wani mummuna ne wani kazani ne wani fasiki ne ko wani mashayi ne a shi arihi ba ya dai wannan ba idan koyi wannan to shi kenan za a sauke shi a kan kujerar sanin Allah a sauko da shi kujerar mahajubai ya dawo kasa to ka gani ko wannan shine a makamin su khawasul khawasi la yuhibbullahu al-jahr bisu'i Allah baya son bayyana da mummuna min alƙawli na daga magana illa man zulima sai ya wanda aka zalunce shi fa fihi isharatu shi Ibrahim ya ce to mu kuma muna da wata ishara a nan irin ta masana Allah Allah Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah ne girma da dauka la yuhibbul jahara baya son a dinga bayyanarwa bi asrarin rububiyyati da asraran ubangizanta bainal mahjubina a gaban mahjubai wanda ba su san komai ba sai dai ci da sha da jima'i da bacci wannan su ne mahjubai wanda shi kullum tunaninsa ya ci ya sha ya jima'i ya bacci akwai mutane da yawa inda ka san dabbobi haka su ba wani abu da za ka iya gaya musu a cikin fadan Allah sai su ji abin jinjin kuma sai su juya ma'anar shi zuwa ga wani ma'ana daban saboda ba kayan su bane su abin da suke so ka ba su labarin girki ka ba su labarin mata ka ba su labarin kuɗi ɗaiɗai kullum sa su gidanka amma kana gaya musu a turaren ubangiji sai su juya ma'ana sai su jefa ma kalmar kaula Allah ma ko ce fasiki ko ce mushriki ko ce zindiki saboda kana faɗin abin da ba kayan su ba to shi ne shi wa jalla mai to yana daga ma'anan la yuhibbullahu jara bi su'i min qawli wato Allah baya san bayyana da mummunan magana shi ne Allah bai so a dinga bayyana da asraransa a gaban mahjubai kashfu asrarin rububiyyati yayi asraran ubangiji bainal mahjubina a gaban mahjubai waɗanda aka sha makace su gaban halar ubangiji a shaddu inda Allah min al ya fi tsanani a wurin Allah daga haramu mutum ne tarbiyya yi ma'arifa ya yi wusuri ya zo cikin jama'a yana faɗin asiraran tarbiyya to gara mashayi da shi gara mazinaci da shi gara ɓarawo da shi gara ɗan caca da shi duk mutumin da zai iya faɗin asiraran tarbiyya a gaban mutanen da ba su san komai ba sun ci da sha da jima'i da bacci to mazinaci ya bi shi daraja mashayi da farawo sun bi shi daraja akwai inda shi ke bai a cikin jawahir rasail na maulana shaka mada ya abu fasi radiyallahu ta'ala a cikin wata wasiƙa da shi radiyallahu yayi yana gaya ma wani daga cikin almajiransa da ke ce masa wasin ma aulaka Allah bihi ka binne abinda Allah ta'ala ya maka baiwa da shi min sirrin rububiyyatihi na daga asiraran wato rububiyarsa a tare da harkar ba har sai Allah ya bayyana ka ka san duk maganar ma'arifa ba wai dan ka san Allah shi ke da kawai ka na da dama da za ka yi magana ba izini duk mutumin da zai magana a fahimta a gane su su fahimci su wadata masana Allah ba wai wani ba masana Allah su suka ce duk mutumin da zai faɗi maganar ma'arifa a ji a gane a fahimta to wannan mutum kulbi ne da baya baya farkuwa wato ba ya kwashe shi saboda ka bai yiwuwa ka faɗi abin da yake a turaren ma'arifa cikin natsuwa a gane ba a rikice ba ba a halaka ba sai idan kana da izini daga Allah idan kana da izini daga Allah kuma shi izini daga Allah ba shawara ake ba balle wani ya ci awa ne na da izini wani da shi wannan zancen banza sunansa Allah yana aikata abin da ya ga dama a shekh Umar al-Fuji radiyallahu ta'ala izinin da gaba da dalika muqayyadi ne muqayyadi amma sai gashi kuma yana ba da izinai yana idlaqin ilimi aka ce menene dalili wasu suka ce to bayan Muhammad Gali ya ya kaddamar da shi ya haɗu da wasu manyan kalifofin Jordan wasu kuma suka ce a da shehu Tijani ya haɗu wasu kuma suka ce a Madinatul Munawwara ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ga maka kai khalifan mu ne mun maka idlaki ka ba duk wanda ka zo gaba so irin irin waɗannan izinan Allah yana yin su ba tare da ya shawara da wani ba za ka yi shawara da shehun sawane ne kowa da shehun sawane ne shi hannun ma kare na su amma zai zo da izinin da kai kanka ya fi karfin to in ka ce za ka yi da hukunci da shi hannai ko da ya nuna wuri kaza ya nuna wuri kai za ka faɗi Allah ya riga ya yi abin da ya gama ba tare da ya shawara da kai to haka al'amarin Allah yake sannan shi wa jalla yana faɗi a wata wasiyarsa yana ta usi kuma usi da su bi ta wallahi ine muku wasiya kamar yadda ni wa kaina wasiya ku ji tsoron Allah fi sirri wal alaniyati ku ji tsoron Allah a ɓoye ku ji tsoron Allah a bayyane ku ji tsoron Allah a cikin duhu ku ji tsoron Allah a cikin harci ku ji tsoron Allah a garin da aka san ku ku ji tsoron Allah a garin da ba a san ku ba wal ishtigalu billahi bi rabbi kulli ma tuwawu ku shagaltu da Allah ku watsar da duk abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah a ciki kar a dame ku a cikinsa kalban wa ƙalaban zancen ku da zuciyarku a bakin ku Allah a zuciyarku Allah wa hibdul wajibatin shari'a sannan ina muku wasiya ku dinga kiyaye abin da shari'a ta wajabta a kanku har inda shi yake cewa wa uzi kullu man shammara da hatta tauhidul khasi ina yin wasiya ga dukkan wanda ya shaƙi kamshin tauhidi ke bantacce shine hakika ilimin hakika duk wanda ya shafi kamshin ilimin hakika to ina masa wasiya bi idamata santi ya dawwama cikin shuru kawai manyan masana Allah kullum ka gansu shuru za ka gansu tarahum sukutan wal maqamu mushira haka za ka same su wal itizali an majalis jama'atul awami sannan duk wanda ya shafi kamshin tauhidi ke bantacce na ilimin hakika to ya dan kauracewa mazaunan ammawan mutane wanda ba san komai ba sai labarin kuɗi labarin mata labarin motoci labarin 'yan siyasa labarin turai labarin 'yan kwallo labarin abinci kala-kala irin waɗannan mutane zuciyar da ya ya mutu in ka hadda su ku gaisa to kakka mai jiran ba abin da za su faɗa su gani su kuma ba abin da za su faɗa ya bige ka har ga an yi hannun riga kayi gabas sun yamma irin fiyarar su ba irin kana kawace irin fiyarar ka ba irin kasu ba shi ne shi ya ce duk wanda ya shafi kamshin wannan tauhidi ya kaurace wa mazaunin irin wannan gabarannun mutanen Allah ce lam tattaja ila ajalla ta'ala irin mazaunan da ba a shirya su dan zatin Allah ba ko maulidi ka je ka ji ana zagin yan izali ko ka ji ana zagin wasu mutane ko ka ji ana habaiki dama maulidin ba annaba ka shirya ba an shirya shi ne kawai domin a zagi wasu a huce fushi shi ne kawai amma in yi annaba ka shirya ba annabin zanna za a bari a faɗi maganganunsa a faɗi ayyukansa a faɗi halayensa sai kuma waɗanda suka shafi shi halin baiti da sahabbansa da sauran waliyai masu koyi da shi amma ba za ki wani a cikin shi a mawai da annabi to in kai ka kai wannan matsayin ka je ka jiyo wannan ka tashi sam ka bar wurin ka ka ce to Allah ya sa albarka Allah ya tashi mu lafiya ni na wuce ka kama gaban la siyama takallumu fi tauhidi musamman ma idan an baka dama kai magana to kar ka kuskura kai magana akan tauhidi a irin wannan mazaunan wal asrari kar ka faɗi asraran tarbiyya asraran hakika amma mahum a gaban irin wannan mutanen wanda ba san komai ba sai ci da sha da jima'i da bacci kamar dabbobi wa alamu shi ce kai ku sani anna kashfil asrar rububiyyati cewa yayi asraran ubangiji بين المهجوبين أجبان مهجوبين أشد عند الله من الحرام شيء يفترني أو أن الله لك شيء جيا دزنا دجاجة دزنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا أي حقيقة kyakkyawan abun koyi kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato akwai kyakkyawan abun koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi ga wanda ya imani ko kuma ga wanda yake kwaɗayin ya samu Allah ko kuma ya samu aljanna ranar tashin alkiyama sannan shehu ya ce wa bi shi hukumu tijani ba'du sannan ya ishe ku kyakkyawan abu koyi a cikin shehun ku shehu tijani radiyallahu ba a taba ji shaidan ya zauna yana faɗin asrarin ubangiji a gaban mahajjubai ba a taba ji ba sannan shi yace to kuma ya ishe ku abun koyi a wurin wannan bawan da ba kowa ba ya ce ilimin hakika ilimin tarbiyya ilimin jazba ilimin fara'i ilimin sauki na daɗi ina da shi amma ba a taɓa jin motsi ba ba wanda ya san ina da shi sai da izini ya zo min daga Allah sannan ne aka sani ya ce shi tunani da yawa za ka je na faɗin wani baiti yana cewa asirru indiya fi baitin lahu galakun da'at mafatihahu wal babu makabulu asirru indiya ta ga asirin Allah a wurina fi baiti yana cikin wani ɗaki da hungarau yana da faɗo da an mafata mu maburin wannan faɗo kuma ya bace wal babu makaburu ko kuma a kulle kaga ba magana ce eh asirin Allah ni a wurina yana cikin wani daji a zuciya ta dajin kuma akwai kwaɗo kwaɗon kuma yana da mabudi mabudin kuma ya ɓata kuma kofar a kulle take kaga sai ya hakuri kenan لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة فالسر عند قيام الناس مكتوم وأما عند قيام الناس مكزوم sirrin Allah tabaraka wa ta'ala ba kowa ke kiyaye shi wasiri wanda ya zama amintacce asirin Allah a wurin wulakantattun mutane wa sirru inda li'amun nasi mabzulu asirin Allah a wurin wulakantattun mutane abun fallasawa ne amma a wurin ke bantattu abun burewa ne شو إلى فجر جاي صدور الأهرار قبور الأسرار كلا دم أربعين مثلا الله ما كبرت الأثير kada wani gani an binne gawa ya tashi to duk ɗalibin aka binne asiri a kirjin shi har abada ba wanda zai ci kuma ana gane alibi tun daga asirarai na mutane haka na duniya duk mutumin da ya yi sirri da kai ko kun bata in shi ya je na faɗin maganganun kai shi kai dariya kar ka taɓa faɗin nashi to ka cika masarin Allah ba wai sai a turaren tarbiyya kawai ba a turare na rayuwa ma duk abin da ka sani akan mutum mummuna sai kuka bata daga baya kar ka faɗa ka yi shiru kawai ka rabu da shi za ka shi yana cewa wai a duk bi ishara ce fa inni lam abu bi sirri habibi khalli anka su'aliya uhibbul ilaha al-haqqa aina muhammadin afala lahu minhu ilayhi mudaniya فسبحان ربي فوق حضرة قصده وسبحان ربي ما أجل إلهي إذا ما تركت لي صفات نبينا هو النجم أمثال الحقيقة داريا saboda haka yan uwa mu kiyaye wannan jawabai da shawara da za mu yi mana nan cewa wato layi bul jahar bi asrarin rububiyya din da mahdubiya Allah baya son a dinga bayyana da asrarin rububiyya a gaban mahdubai kashfu asrarin rububiyya bainal mahdubina ashaddu inda Allah min ahraji yayi asraran ubangiji asraran tarbiyya asraran ma'rifa asraran hakika asraran jazba asraran falali a gaban mahjubai ashaddu inda Allah shi ya tsanani a wurin Allah min alharami daga shan giya da zane da tace da sata illa man zulima sai ne wanda aka zalunta yani illa man galaba bil hali sai ne wanda hali ya rinjaye shi jazba ta fi karfin shi ba wai yana cikin hankalin ba yana cikin sukuru yana cikin jazbu bai samu suluki ba yana cikin sukuru bai samu sahau ba yana cikin fala'u bai samu baka'u ba to wannan Allah ba ya yari ko da wasu suna gaje da ya yi yana faɗin a sarari yana faɗin a shi ma Allah ya sani zana ma wani harami jazba ce ta zalunce shi ita ce ta kama shi ta ita sake shi shi abin ya fito daga zuciyar shi zuwa bakin shi wa kana Allah sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne abinda zuciyoyin ku suke faɗi alima magani ne bi ma yu'alu in ma ka faɗa ka ce jazaba kai in ba jazaba ba Allah ya sani da akwai mutane da kawai za su rinka zauna suna faɗin ƙarya da gaskiya shaci faɗi su ce duka jazaba ne to in ma jazaba kai in ma ba jazaba ba ce to wa kana Allah sami'an alima Allah mai ji ne kuma masani ne bi ma yu'alu da abinda ake aikatawa akan yi ko إن تبدوا إن تبدوا خيرا تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا كثيرا a cikin wannan aya Allah yana faɗaitar da mu da mu dinga yaji wa junanmu mu dinga yin haƙuri da juna domin shi ma Allah haƙuri yake da mu in kai haƙuri da ɗan uwanka Allah zai haƙuri da kai in ɗan uwanka ya zalunce ka ka yaji to kai ma zalimin da kai sai Allah ya yaji amma ka ce kai baya yafiya shi ke nan faru da Allah kai ma akwai tsaye da ka tattaka shi ke nan Allah shi ma sai ce yaji ba amma in ka yaji shi ma sai yaji shi ne Allah ta baraka ta yake ya mai in tubudu ai in tubudu idan kuka bayyana da khairan alkhairi min amali birri na daga ayyukan biyayya aw tukhfuhu ko ko kuka koye shi ta'amaluhu sirran wato kun aikata aikin biyayyar Allah amma a asirce ba tare da sanin kowa ba aw abu an suye ko ko kuka yabe wa wanda ya zalunce ku yani kuka yafe daga zalincin da aka yi muku fa inna Allah to ku sani ne cewa Allah kana abuwan shi ma ne ya biya ne zai yafe muku kamar yadda kuka yafe wa ƴan uwanku kabira kuma Allah ne iko ne wato akan ya kama kowane irin azzali lil muslimi wato ya rage ga musulmi an ya jahara bisu'i ko dai ya bayyana da mummuna fi haƙƙi man zalamahu ya bayyana da mummunan magana ko ka kautar magana ga duk wanda ya zalunce shi in ka ga dama kai haka walakin sai dai in afa amma idan ya yaye fa inna Allah to ya sani cewa Allah subhanahu wataala yujazi zai saka masa ala zalika a bisa yaji wanda yayi wa yarda kuma Allah zai yarda da shi akadahu Allah ya karfafa wannan zance bi annahu tabaraka ta'ala cewa shi Allah mai girma da daukaka kana abuwa ya kasance mai ya biya ne kabira ko mai iko wani zalika saboda haka warada yanzu annabin makalil akhlaqi yana da cikin manyan manyan dabi'u irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anta abuwa amman zalama ka yaje ma wanda ya zalunce yana da manyan dabi'u irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zalunce ka ka yaje masa wata jira manka da haka duk wanda ya yanke alaka da kai sai ka je ka ziyarce shi amma idan mai hankali akwai wawa wanda ka shi ba zai magana addini kake bi ko addini kake koyi da shi ba sai ma sakar shi ko ya ma wuce kar ka je yawan amma kar ka zage shi kar kuma ka dinga magana shi ka yanke alaka da shi ba ta hanyar zaki ba saboda dalili wawa ne sakar ne kuma jahili ne in ka ta san masa da nufin ka sadar da irin wannan umarni shi hauka zai yi wauta zai to ka yanke alaka da shi wato ni man haramaka sannan ka ba wanda ya haramta maka shi ma idan mai hankali ne idan sakari ne jahili wawa cewa ji asiri kai ka aiko mun galaba ka ka bashi illal ladina yakfuruna إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana cewa wato lallai a bayan kafircin munafukai babu kafircin da ya kai na Yahuda ka san a cikin kafirai duka munafiki shi ne babban ka amma ko munafiki ba a ce mai kafiri munafiki ba a ce mai kafiri musulmi ne amma rigar ce ta musulunci amma ciki katon kafiri ne bare kuwa musulunci a bakin amma a zuciya kafiri ne shi ne abin da hausa suke ta a bakin musa a zuciyar fir'auna to munafiki ke dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan yace innal ladina yakfuruna sanin ya cewa wadannan da suka kafirce billahi da Allah wa rusulihi da manzanninsa wa yuriduna kuma suke so an yi farriku su rarrabe bainan lahi tsakanin Allah wa rusulihi da manzanninsa bi an yuminu bihi dunau su ce sun imani da Allah ma ba su imani da manzanninsa ta ina suka san Allah ba dan manzanni ba ai daular wasu da za mu kama kilin mausulu in ba dan manzanni ba in ba dan matakala ba ina za ka hau gidan sama Eh? ko kuma idan ka hau gidan sama ka ce a rushe matakalan ran da za ka sauko ka gane kuran to shi ne suna so su rika rabe tsakanin Allah da manzanninsa da an yi wuri bihi su ce sun yi imani da Allah dunahum su ce ba su yi imani da manzanni ba wai kuluna ko kuma su ce nu'minu bi wa'di mun yi imani da waɗansu min rusuli daga cikin manzanni wana qurbi ba'di amma mun kafirce ma waɗansu minhum daga cikin su kama fa al yahudu wan nasara kamar yadda yahudu da nasara suka aikata sun imani da Musa Yahuda ba su imani da Isa ba Nasara sun imani da Isa ba su imani da Musa ba ko kuma ba su imani da wasu cikin annaba ba wai yau nuna sannan kuma suna so an yattake zu sirki bai da zalika tsakanin zalikar kufur wal imani wato suna so sirki sabila ta banki da rikan ya sa hura ilayhi wato hanyar da za su tafi zuwa gare shi a tsakanin kafirci da imani suke so su samu hanya da za su tafi zuwa gare shi ulaika
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ubangiji tabaraka wa ta'ala ce to in kana so ka san kafirai original to to yahudawa su ne kafirai lafiyayyu cikakku kafirai ke kafirai kamilai cikakku na hakika su ne yahudawa domin su suna so su rika ba wa Allah umarni suna so su rika yi wa Allah hukunci ba wa shi ya musu hukunci ba kuma suna ɗaukar san zuciyarsu ubangijinsu suna jayayya da kaddara suna taro tsakanin kafirci da shirka ka san kafiri daban mushriki daban amma yahudawa suna tsakiya daman su kafirci hagun su shirka zaka su shi ne Allah ke bari ulaika ka ga waɗannan yahuda humul kafirun haqqa su ne kafirai cikakkun kafirai to wannan fa ba su kare ba duk mutumin da zai bambanta tsakanin annabawa ya yi imani da wannan annabin bai yi imani da wannan ba to haka nan kuma magadan annabawan su ne waliyai kai imani da wasu waliyai ba kai imani da wasu ba ko ka yabo dan su waliyai ka zagi wasu to kai ma ba za ka samu rabanka idan yahuda sun zama kafirai kamirai to kai kuma za ka zama munafiki kamili a bari kuwa su waɗancan cikakkun kafirai kai kuma sai ka zama cikakken munafiki saboda ka dole ne a haɗe tsakanin waliyai a girmama su baki ɗayansu kuma a gaggata su baki ɗayansu a rika dosano hasken su baki ɗaya in aka zaɓi wasu to duka za su haɗu ba su yadda ba shi ne wani bawan Allah ke bari رب إني صدقت كل ولي راعيا قدرهم بعينه تراني غير أن ابن سالم هو شيخي وملاذي وأمدتي وإمامي Allah ni na gaggaita dukkan waliyai baki ɗayansu kuma ina kula da dardasu da idan girmamawa sai dai Ahmad dan Muhammad dan Salim abin Abba shi ne shi ne shi ne shugabana shi ne jagorana shi ne limani na amma duk sauran man na girma masu to haka ake so ka yi to shi ne ubangiji da baraka ta ke gaya mana walaika hum kafirun haka to waɗannan da ke rarrabe tsakanin annabawa ko su rabe tsakanin Allah da annabawansa su ce sun yarda da Allah ba su yarda da manzanni ba to waɗannan su ne cikakkun kafirai masdarun mu'akkadun wannan masdari ne abin karfafa ne mazmunin jumlati saboda abin da jumlar ta ɗauko وعدنا للكافرين عذابا مهينا الله تبارك وتعالى ce mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci zai halin ma abucin wulakanci wa azabun nari ita ce azabar wuta wanda zina amanu والذين آمنوا بالله ورسله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana ya ce a ulai kawul kafiruna hatta wa tanna lil kafirina azaban muhina والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما آه. ubangiji da baraka wata yana gaya mana ya ce to amma kuma wanda zina amur waɗannan da suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi da manzannin sa kullihim baki da su wadan ya farko ba su bambance ba ba su rarrabe ba bai da alim tsakanin wani ɗaya miliyun daga cikin manzannin Allah ula'ika to kaga waɗannan da suka yi haka sau ba nutihim kudurahum da sannu za mu ba su sakamakon su sawaba amalin ai ladan ayyukansu wa kana Allah Allah ya kasance gahuran mai yawan gafara da auliyaihi ga masoyansa rahima mai jin kai ga ahli da'ati ga ma'abuta biyayyarsa yas'aluka
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جارة فأخذهم السائكة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا wannan aya ta sauka ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ka'ab ibn al-Ashraf suka zo da shi da falhasu dan azura suka zo da waɗansu daga cikin malaman yahudawa suke tambayar manzata sallallahu alaihi wa sallam suke ce masa in kunta nabiyyan fa'atina bi kitabin min as-sama'i jumlatan in kunta nabiyyan fa'atina bi kitabin min as-sama'i jumlatan kama ata bi Musa in dai kai annabi ne da gaske to ka zo mana da littafi daga sama ba gusul gusul ba a ce an saukar da sura kaza sura kaza aya kaza a mu ba haka muke so mu littafi muke so gani kasu kawai ya faɗo ka ji shakiyanci ko kamar yadda aka sauko da annabi Musa da Attaura to wannan magana sai annabi ya mamakin girman sai manzo Allah yana mamakin girman maganar da suka faɗi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya sa baki ce a wai mamakin girman maganar da suka faɗi kake yi ai baka san su wani ya rasulullah bari ba ka labarin su ai sun taɓa faɗin ma wanda ta wannan girma fa kan sa'alu musa a tabar da zai sun taɓa tambayan annabi musa abin da ya wannan girma kai cewa suka ka zo da littafi duk kule guda daga sama ya faɗo duk to shi musa cewa suka yi zo da allah ya su kai shi ka ji ko abin da suka gaya mana kenan fakan sa'alu musa akbara min zalika fa qalu ayna allaha jaharatan suka ce ka muka zo mana da Allah mu gashi kuru kuru kawai mu yare ka zo da shi mana da shi ai kuka ka ji ba wai a kawo Allah ma shi ma da kai idan Allah ya zo su tambaye shi wai kai kai ko wannan sai Allah ce eh ni da ko shi daga nan sai wuce ka bi shakiyar shi da Allah to yahudawa shakiyai ne shi ne Allah tabaraka ta'ala ya turo wuta daga sama ya ta halakar da su suka mutu baki daya sai an yi musa ya ce Allah tashe su kar ku koma gida ce na zo da mutane daji din na kashe su tun da ba sa abin da ya faru Allah tashe su shine Allah subhanahu wataala ya tashe su su mattakharul ijla min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu fa abuna an zalik bayan kuma an yaje musu din ba sai kawai suka koma bautar dan maraki kuma to shi ne Allah yake kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kai hakuri ya su da irin wannan maganganu irin na Yahudawa marasa daɗi domin wannan shine ɗabi'un Yahudawa yas'aluka ya Muhammad suna tambayan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadu kitabi wato ma'abota littafi yahudu kenan malaman yahudawa suna tambayanka an tunazzila alaihim kitaban minas samai sun ce wai kai in annabin gaskiya ne wai ka sauko musu da littafi daga sama kalu sun ce innahum la yu'minuna bil qur'ani cewa su ba za su yi imani da alqur'ani ba hatta ya ti jumlatan har sai ya zo wato jumla daya kama a tattaura kamar yadda a taura ta sauko gaba daya jumlatan ala Musa a dunkule a hannun annabi Musa wa hadha qalu ta'annuta wannan suna faɗi ne dan shakkiyanci da lalata wannan lalata ce kawai tsaba fa in istakbarta zalika amma idan wannan magana ta maka girma fa qad sa'alu aba'ahu hakika iyayen waɗannan da suke maka wannan gaurin ido sun taɓa tambayan Musa annabi Musa akbar min zalika magana da tafi wannan girma al-auladu ya'yan Yahudawa wa in balagu ma balagu min al-inabi ko sun kai inda suka kai na daga tsaurin ido da taurin kai wadda annuti da lalata ba a ba mu to iyayensu ba a shaddu minhum ta'allutan sun fi su shakkiyanci wa inadan da lalata da tsaurin ido fakar sa alu Musa hazan su'ali hakika sun tambayi annabi Musa irin wannan tambaya fakaru sai suka ce da shi anallaha ja'alta ka nuna mana Allah kuru kuru ya gaya mana shi ayi ko ka nuna mana Allah kurukuru ya gaya mana cewa shi ne ya aiko ka iyalan mu gan shi ido da ido fa a kaza mu sa'ikatu sai wata wuta sai ta kama su almautu wato ta kashe su iqaban lahum saboda azaba gare su bizulmihim wato saboda zalincin su haitu ta'allatu bi su'ali lokacin da suka yi shakkiyanci a cikin tambaya talabu ru'yatillahi sun nemi ganin Allah tabaraka wa ta'ala iyalan kurukuru ta'allutan saboda shakkiyanci la shaukan ba dan suna kaunar Allah ba lau kana mahabbatan da sun nemi ganin Allah ne saboda suna son sa wa shaukan suna kaunar sa lama halaku da musalaka ba walakin sai dai sun yi tambayar ne istikbaran saboda girman kai wata allutan da lalata wata jabburan da zalunci wala ya tabiru bima waqa'a li nabiyyi ba su lura da abin da ya faru ga annabinsu ba annabinsu annabi Musa alaihi salam ya ce arini anzur ilaika rabbi arini anzur ilayka Allah ce lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqaba makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika to shine dalili su baye da ake gani a cikin daban su na maganar ganin Allah da sauran maganganun irin wannan makamun dakku suka kai duk mutumin da zai ga Allah ya kai makamun dakku ya ta fa'aina ma tuwallu ka san mulkulla su malamai suna cewa ai wani ja la tudrikul afsa idaniya ba ta da san ubangiji su ba suka ce ayya to ai shi Allah shi ne ce huwa yudrikul afsa idaniya ba ta da san ubangiji amma idan Allah yana so da shi sai ya rike amma ita ba za ta iya rasa amma in yana so a shi sai ya rike ta wa huwa yudrikul afsa wa huwa al-latiful khabir to ka gani ko su inda sun nemi ganin Allah ne ta hanyar soyayya da kauna to da shi kenan kuma sun manta abin da ya faru da Annabi Musa alaihi salam lamma kana Musa yujabu hadhal jawabu ma jalalatihi lokacin da Annabi Musa alaihi salam aka amsa masa wannan jawabi ta da girman kadarinsa fa min ba da aulahu to ta kofar cancanta su ne su ne yafi cancanta ce musu lan tarani wa ma zalika da wannan sa'alu ina da amma suka tambaya saboda taurin kai arin Allah ya abdan ka nuna mana Allah ba gaisu kuru kuru ya gaya mana shi ya aiko ka talabu shay'an sun nemi wani abu lai salamu amma ba su ba matsayin su bane talabu ru'yatillahi sun nemi su ga Allah iyalan kuru kuru bi duniya a cikin gidan duniya da afsarin da idanuwansu wa hadha mamnu'un wannan abun hanawa ne lujuhin saboda fuskoki annan duniya fuska ta farko cewa ita duniya daru ada'ihi gidan makiyan Allah ne fala tastahiqu an takuna mahall mahalla zuhuri ba zai yiwu a ce duniya ta zama mahallin bayyanar ubangiji ba li a balihi ga masoyansa sanyan abu na biyu annan duniya cewa ita duniya wato mutanenta ya komo na fi hadil asbabi suna tsayuwa ne cikin da dalilai wai ishu na fi hadil kiyami bi ma'ashin suna rayuwa ne a cikin duniya da tsayuwa da abin da za su ci walau da har lahum da Allah zai bayyana gare su a duniya da tarakun duniya jami'a da sun bar duniyar baki da su wahala to kaga wannan yujibu ta'addul al-amali zai janyo rushewar ayyuka zai zama ba kasuwanci ba noma ba sana'a ba aikin gwamnati in Allah ya bayyana ina za Allah ya tajalli ya bayyana za ka je ofis za ka je gona za ka je kasuwa wannan mutum ai ba zai yi ba to shine dalili alhu walau zahara da Allah zai ta dalili bayyana lahum gare su da karfin duniya jami'an da sun bar duniya baki ɗaya wa hadha yujibu ta'addud al-amali wannan yana wajabta rushewar ayyuka wannan yana wajabta rushe zai wajabta musu rushewar ayyuka baki ɗaya wani ida'i duniya zai janyo karewar duniya wa aidan kuma hiya akbaru karamatin ita ce mafi girman karama fala ta kun illa fi akbari dare a lahira kam ba wata karama ba wani girmamawa da ya kai kallon zafin Allah babu to sai a yi ta kuma a duniya kaga ai ba ya ai babban karama sai a babban gida lahira nan ne babban gida wannan kaza mai gida kaga ai tun da dai ganin Allah shine babban karama a lahira to ya kamata ku a bari sai an je babban gida wal mustahiru abin da yake korarre huwa rubiyatul lahi yawma bil basari abin da ba zai yi wanda yake korarre shine ganin Allah a yau da idanuwa kurun kuru din nan amma rubiyatul lati hiya ma'rifatul lahi amma ganin Allah wanda ake cewa da shi sanin Allah ma'rifatul lahi shi sanin Allah din ya kasu gida uku ne awwalan kaso na farko bil imani wato ana samun sane ta hanyar imani shi ake kira ilmul yaqini ana ganin Allah cikin ilimin yaqini na biyu bil iqani shi ake kira iqani shi ake cewa har ainul yaqini shi ake kira ainul yaqini wa salisan na uku bil iyani shi kuma ana ganin sa ne kuru kuru ba da mafi shakki bayan mutuwar mutum shi ake kira haqqul yaqini kama ya kula rasulu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutu qabla an tamutu ku mutu tun kafin ku mutu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kan ku hisabi tun gabanin ayi muku hisabi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila siddiq duk wanda yake so ya ga matacci yana tafiya a kan ƙasa da kafafuwan shi ya kalli abokan sirri ba ka gani ko saboda wannan wanda ya ga ya mutu tun a nan to shi ya ga nan kwarai kuwa mutuwa kala biyu akwai mutuwar da Allah ne zai kashe ka akwai mutuwar da mala'ika ne zai mutuwar da Allah ne zai kashe ka ita ce mutuwar albai Allahu ya tawaffal anfusa ila mautiha mutuwar da mala'ika ne zai zo kun ya tawaffa kun malakul mautin da zai wuce da bikon amma wannan sai mutum ya yi zikiri bil izinin muttasil ga rasulullah to sannan ne zai samu Allah tabaraka wa ta'ala ga karbaransa kuma ga shi ana biyar da shi amma ya mutu kwarai kuwa irin wannan ne zai je asibitin gana da zai likita ya wanda ya mutu da dadewa ko da yake ba ganewa zai ba akwai mutane da yawa wallahi sun mutu fiye da shekaru hamsin wani ya mutu ya fi shekara ɗari amma ana ma'amala da kuma ya mutu mala'ika kawai ake jira ya zo saboda haka manzo Allah ya ce man arada an yanzu ila mayyitin yamshi ala wani da ardi hal yanzu ila siddiq duk wanda yake so ya ga matacce yana tafiya a ban kasa to ya kalli abubakar siddiqu Allah ya kara mai yadda fa hadhihi la budda laha min al-wilayati marratayn ita wannan mutuwa in kana so ka mutu so biyu to kai da a haife ka so biyu kwarai kuwa kana so ka mutu so biyu to ka bari a haife ka so biyu in kana so Allah ya karɓi ranka kamun mala'ika zai karɓi ranka to bayan babarka ta haife ka kai ta shehin ka ya haife wiladatul ma'nawiyya ake kiranta man lam yulad marratayn lan yalid malakut as-samawati wanda ba a yi so biyu ba zai iya shiga malakutin Allah sai dai a nan nasu eh ta cin barabusku kuskus taliya makaroni zobo jinja ana sha ana annashuwa amma da za ka je malakutu ba ka gano da ruɗu ne duk shi ne Allah ya kai mu to saboda haka shi ne آه، شو رسول الله يقول ولا بد لها من الولادة مرتين والموت مرتين ورؤية الله بعد الموت غير ممنوعة ganin Allah bayan mutuwa ba abun hanawa ba ne min ababi da wurin masoyansa ja'alana Allahu iyyakum minhum Allah ya sanya mu da mu da ku daga cikin masu ganin sa masoyansa amin ta mustaaqadu al-mawt iqabat lahum bi zulmihim haythu ta'allatu bi su'ali ya rabbi ya rabbu يا رباه يا صبر وكن مجيبا لنا يا واحد الأرض يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجزه بيننا وفرسابه أبدا يا من لا شبيه له عقل ولا مثل أنت الجهاز لكل قائد وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمتك إلى القلب غمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد القاهر القلب يا احمد صل وسلم على خير وآخرك محمد الآل يا سيدي سلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين